طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yabo da godiya su tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya sare mu a wannan yammaci na wato daren talata ranar litinin 22 ga watan shawwal a shekara ta 1435 ta hijiran manzo sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina inda kuma shine 18 ga watan 8 a shekara ta 2014 a lissafin miladiyya a darasinmu na littafin tajrid tauhid al-mufid na malam ahmad bin ali al-makrizi al-misri za mu tashi yau bayan yankewa da muka samu saboda watan ramadan za mu yi isti'inafi wato mu ci gaba daga inda muka tsaya kuma a darasin da muka tsaya wato darasi na tara a yau za mu tashi na goma kenan a wannan littafi mun tsaya inda malam المكريزي يكتب والكتب الإلهية كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وتقب وتقبه أهله ومن رضا مكتب wannan maganar ya ci gaba ne da wata magana da take da alaka da ta baya naka ba laifi mu dan matsa baya kaɗan sai mu ɗauko abin daga tushen inda insha Allah za a fi fahimtarsa mu koma inda yace wa shirkul umami kulluhu nau'ani a wannan dai shafi na 45 din daidai bismillah man بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وشرك الأمم كله نوعان شرك في الإلهية وشرك في الربوبية فالشرك في الإلهية والعبادة هو الغالب على أهل الإشراك وهو شرك وهو شرك عباد وهو شرك عباد الأصنام وعباد الملائكة وعباد الجن وعباد المشايخ والصالحين الأحياء والأموات الذين قالوا إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى ويشفعوا لنا عنده وينالنا وينالنا بسبب بسبب قربهم من الله وكرامته له قرب قرب وكرامة كما هو المأهود في الدنيا من حصول الكرامة والزلفى لمن يخدم أنواع يخدم, يخدم نعم والزلفى لمن يخدم أنواع الملك وأقاربه وخاصته نعم والكتب الإلهية كله من أولها كلها نعم والكتب الإلهية كلها كلها كلها من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده وت- وتقذبه أهله وتنص على أنهم وتنص- وتنص نعم وتنص على أنهم أعداء الله تعالى وجميع الرسل صلوات الله عليهم متفقون على ذلك من متفق- متفقون متفقون على ذلك من أولهم إلى آخرهم نعم وما أهلك الله تعالى من أهلك من الأمم نعم إلا بسبب هذا إلا بسبب هذا الشرك ومن أجله جيد طيب malam yake cewa wa shirkul umami kulluhu nau'ani shirkar al'ummomi wato shirkar da al'umma al'umma duk al'ummomi suke yi nau'i biyu ce nau'i biyu ce shirkar da al'ummomi suka aikata a tarihi wadda kuma har yanzu ita ce ake yi a gurin masu yi Allah tsare mu yace shirkun fil ilahiyyati wa shirkun fil rububiyyati shirkar farko ita ce shirka a ilahiya ilahiya shine haƙƙin Allah na abauta masa shi kaɗai ɓangaren bauta wa shirkun fin rububiyyati da kuma shirka a ɓangaren rububiyya wannan malamin mu koma mu ga shekara ta nawa ya rasu ta hijira yana nan dai a gunku a bangon littafin 845 tsakaninmu da shi yanzu wajen shekara 600 da wani abu ko? ɗari shida a kun ga da yawa wannan baya bayan su irin su ibn taymiya ne da ibn qayyim kuma ya dan fa'idanta da littafan su amma babban abin da mutum zai lura shine ashe wannan maganganun ba a wannan zamanin aka fara su ba ba sabon zance bane bal shine zancen da zaka samu ma a qur'ani shine zancen sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka samu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kiran mutane zuwa ga tauhidi a babin ilahiyya a bautawa Allah shi kadai kada a hada shi da kowa wajen bautan nan kada a dauki wani kuma a bashi haƙƙi irin na Allah a bautawa kuma Allah shi kadai a rububiyya a yadda babu mahalicci sai shi babu wanda ya halitta abu abinda ake ce mahalitta halitta daban kera abu daban abinda dan adam yake a yanzu me yake kila muke mutum zai je bayan gari ya sassako itace ya guzo gari ya mai da shi katako a yi tebur a yi kujera wannan malamai suna ce masa tahwili shay'in ila shay'in canza wani abu ne daga wani hali zuwa wani hali amma ba a kiransa halitta halitta ita ce a halitti abu min la shay daga kun fa yakun akwai dan adam inda zai zo ya ce mu ga jirgin sama anan sai kawai a ganshi babu dole aiki aka yi aka samu karfe aka samu menene aka samu kayan abubuwan da ake haɗe da robobi da sauransu da duk abin da da sai da shi ake jirgin sama basira da karatun da aka yi ya nuna can an yi kaza zai zama kaza an yi kaza zai zama kaza amma wani ba sunansa halitta ba sunansa kila da canza abu daga wani hali zuwa wani hali wannan kuma alheri ne amfani ne ga dan adam amma a ce ga wani shine mahalicci to babu wannan sai Allah subhanahu wataala to a kadaita Allah a wannan shine tauhidi a hada wani tare da shi a ce shi ma ga wani shi ma yana yin irin wannan aikin shine ake ce ma shirkun fil rububiyya Allah tsare mu to sai malamin yake cewa fa shirku fil ilahiyyati shirka a ilahiyya a bauta wani tare da Allah wal ibadati da kuma bauta ilahiyya da ibada duk ma'anar su daya yace huwa al-ghalibu ala ahli al-ishraki wannan shine abu mafi rinjaye akan masu shirka mushrikai da aka samu a tarihi asalin me yasa ake ce mutane masu shirka mushrikai saboda suna shirka da Allah me ma'anar shirka a bautawa Allah an yarda da Allah sai kuma a bautawa wani ma tare da Allah idan mutum bai yarda da Allah ba kwata-kwata ba sunansa mushriki ba sunansa kafiri amma in yana bautawa Allah ya yarda da Allah sannan kuma yana bautawa wani tare da Allah to wannan ne maganar shirka take shigowa mun fahimci abu kun ga waɗanda suke zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya turo manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana su shirka sun yadda akwai Allah ko ba su yadda ba sun yadda har Allah ya mana cikin alqur'ani wala in sa'altahu da zaka tambaye su man khalaqa as-samawati wal ard wane ne ya halitta sammai da ƙasa la yaquluna Allah za su ce maka Allah ne ashe ba Allah ne ba su san akwai ba kuma sun yadda akwai shi amma in suka tashi bautar su sai su bautawa waɗannan gumaka gumakan da asalin su sunan mutane ne na kirki suka ɗauka suka sa musu don su rika tuna su kuma har abin ya zarce suke bauta musu suke ɗaukar cewa sun cancanci a bauta musu to shi ne nan yake faɗin fa shirku fil ilahiyyati ita shirka a ɓangaren ilahiyya wal ibadati huwa al-ghalibu ala ahli al-ishraki ita ce mafi rinjaye ma'ana shirkar ilahiyya ta fi ƙarfi ta fi yawa a wurin mushrikai fiye da shirkar rububiyya shine abin da ke nufi da huwa al-ghalibu ghalib ma'ana ta fi rinjaye an fi samunta da yawa fiye da shirka a rububiyya ba za ka same su in an tambaye su waye mahalicci waye mai zubo da ruwa su yi shirka da Allah a wannan wurin su ce akwai wani wanda ba Allah ba ba sa yin wannan galibin abin da suke yi wannan ya nuna ana samun masu yi kaɗan amma galibi suna yin shirka ne a ɓangaren mai yin bauta to sai ce wa huwa shirku ubadil asnami wannan shirkar kuma ita ce shirkar masu bautar gumaka mun sha zance ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ina jin kowa daga cikin ku ya san wannan asalin shirka a ina aka same ta ta yaya aka yi ta fara tasowa daga soyayya da girmamawa ga wasu mutane da ɗaga su da ba su matsayin da ba nasu ba har mun yi magana akan hadisin abdullah bin abbas da cikin bukhari a tafsirin faɗin allah maɗaukaki wa ƙalu la tazarunna alihatakum ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا أفسرر وأن آية عبد الله بن عباس كي شاء وأن سونا عند كوكيجي da a junansu su mushrikai suke cewa junansu kada ku bar wannan abubuwan da kuke bautawa kar ku bar su ku zauna ku ci gaba da bauta musu kada ku bar wato waddin wasuwa wa yaghufa wa yauqa wa nasra waɗannan sunayen da kuka ji guda biyar ibn abbas yace sunayen salihan mutane ne a zamanin annabi nuh mutanen kirki yayin da suna karantar da mutane alheri da ilmantar da su da sa su a hanya da hada su da Allah da suka mutu sai shaidan ya zo ya ba su shawara cewa waɗannan mutanen kirkin kar ku manta da su ku dan yi mutum mutumin su man ku aje a inda suka saba karantar da ku dinnan dan in kun gan su sai ku rika tunowa sai suka fara da haka bayan waɗannan da suka yi wannan aikin sun mutu sun tafi ƴaƴansu da jikokinsu da suka zo sai shaidan din ya sake dawo musu yace ai iyayenku da lokacin da suke da rai wannan gumakan wannan mutum mutumin da kuke gani sukan zo gunsu ne in suna so su roƙi Allah su ce ya Allah dan albarka dan darajar waɗannan salihan bayin nan masu wannan suna da wadda da suwa'a da ya gufa da ya ƙoƙa da nasara Allah ka biya mana buƙatunmu to aka tashi roƙon ruwa sai a je gun waɗannan mutum mutumin sai a ɗaga hannu amma Allah ake roƙa a lokacin ba a roƙan su gumakan daga baya bayan waɗannan ɗin su ma sun kafce sun mutu sai shaidan ya sake yin wasiya ga waɗanda suka zo a bayan su cewa ai ba laifi dan ka ce wannan din ya taimake ka domin ai suna ɗaukar ibadar taka ne su kai wa Allah su wasu tsani a je sama ba tsani shikenan to sai aka fara wannan abu wannan shine asalin fara shirka dan adam ya fara hauta bautar gumaka din asalin ta kenan ba wai haka kawai dan adam ya ce ya san shi ya jejeje ya sassako ya sassaki bishiya yayi mutum mutumin mutum ya zo ya aje a gidansa ka tambaye shi kuma ya ce maka wannan din shi ya halitta sama da ƙasa ba wanda zai faɗa maka wannan amma sura zai ta wani mutum da yake girmamawa sai shi akan wata sura mai kyau sai ce na sama wannan abin da na sassaƙa sunansa malam wani ko shehu wani sai ya aje shi sai ce kullum zai rika kallonsa ya tuno malaminsa da yake girmama mai wannan suna ɗin shi ke nan a hankali a hankali sai ɗan sai ya raya masa kuma a rika bauta masa a roƙe shi arziki a roƙe shi ruwan sama in an shiga bala'i a je wurinsa ya kawo kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan kuma abin shi ake ce ma ilahiyya shine shirkar shine bautar da in aka yi ta an fita daga addinin musulunci wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi Allah tsare mu to shine sai yake cewa wa ubadil mala'ikati da masu bautawa mala'iku wa ubadil jinni da masu bautawa aljanu cikin bokaye akwai masu bautawa aljanu yawa aljanu ne za su ba su umarni a yi kaza yau a yanka kaza a yanka kaza a sha jini duk waɗannan abubuwa harka ce da aljanu to masu yin waɗannan duka asalin irin shirka su sunanta shirka ta ilahiyya Allah tsari wa ubadil mashayikh da masu bautawa mashayikh me mashayikh shehu ne yawa jam'in sheikh shehu da ɗaya kenan shehu to shehu ne jam'in su shine mashayikh masu bauta musu wasalihina da kuma salihai al-ahya'i wal amwati masu rai da marasa rai akwai masu bautawa masu rai akwai masu bautawa kuma waɗanda ba su da rai to duka asalin shirka su irin wannan ce sunanta shirka a ilahiyya Allah aka baiwa kishiya wajen ba da arziki wajen ceto wajen gafarta zunubi da za ka tambaye su suma sun yadda da cewa malam wannan nan da ake girmamawa ya halicci sama ya halicci ƙasa za su a ina haba wannan ai ba haka ba shi yasa za ka ga waɗanda aka ruɗa daga cikin su za su ce mutum ya bautawa wai din kayi sujada ka bauta ma wani in dai baka ce shi Allah bane to ba a yi shirka ba kun fahimci wannan shi kuma wannan abin bangare biyu ne in an yi shi da sunan ibada to ko ka yadda ubangiji ne ko baka yadda ubangiji ba wannan shirka ce mun gane wannan abu yawa idan kuwa an yi ne kamar misali gaisuwa da girmamawa wannan bai kai ga shirka ba haramun ne sai idan an yi shi da sunan ibada to da wannan aka faɗa wannan shine daidai amma maka ce idan aka bauta wa mutum ko aka yanka da sunansa wai duk ba a yi laifi ba sai idan an yarda shi Allah ne to wannan ai ba wanda zai yarda cewa wani ma Allah ne har waɗancan na zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wanda ya ce su waɗannan gumakan sunansu su hubal su lata su uzza kowanne da sunansa in ka ce wannan Allah ne zai ce a ba Allah ba ba mun san kissar adi ibn hatim shi dangane ma da malamai ne malamansu na kirista manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa gashi Allah madaukaki ya ba mu labari a suratul tauba ittakhadhu أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وأن متعني سلك ما لمنسو إن أنت أحبار جمع حبر ne ba hibir ba hibir tawada kenan habir shine babban malami habr ana cewa mutum habrun bahrun cikakken malami kosashe kuma kaman teku wajen ilimi shine bahr a to ahbar waɗannan mutane sun riƙi ahbar ɗinsu wa ruhbanahum da masu bauta a cikinsu nan yana zancen yahudawa su ne masu girmama ahbar domin su su ne masu malamai yahudawa kun san suna da ilimi ba irin kirista bane kirista aglabuhu galibin su jahilci kuma haka yake har zuwa yau ka bincika ka gani ba ce wai ba su da littafai da rubutu ba amma galibin su ba za ka samu wanda ya fahimci ma aqidar inda ta dosa ba shi sama na ahmadi da take cewa ya so ya yi yawansa ya samu wani malamin kirista da zai bayyana masa me ma'anar trinity yace har yanzu ya rasa duk inda ya tuke sai dai a ce maka ai kawai belief ne kawai ka yadda saboda me babu ilimin yadda ya kamata ba a koshi da ilimin da za amma ba za ka samu ba yahude bai san aqidarsa ba haka har zuwa yau din yahudawa suna da ilimi a aqidarsu to sai Allah mai yake cewa ittakhadhu ahbarahum yahudawa sun riki malaman su wa ruhbanahum kirista kuma sun riki ruhban masu bauta fada fada su da ma'aikin su ayi bauta amma ba tare da ilimi ba suka rike su mene arbaban min dunillahi koma bayan Allah duk inda kaga an ce ittakhadahu rabban in aka zo aka ce min dunillahi to rabban inna ana nufin ilah ku rike wannan kaida sai abu malaman aqida in kana karatu ko a qur'ani ko a hadisi in aka zo aka ce rabbu aka ce kuma min dunillahi to rabbun nan ma'anarsa ba karka kawo ma'anar rububiyya ta cewa halitta da sauransu ana maganar ilahiyya tunda an ce min duniya kamar yadda in aka ce yad'u aka ce min dunillahi to ma'anar yad'u ya abudu saboda ba ba du'a'u mas'ala ake nufi ba du'a'u ibada ake nufi in dai har an biyo bayan ta da min dunillahi wannan yana cikin ka'idoji da malamai da suke ambatawa to da ya faɗi wannan ya kawo wannan aya sai Adi ibn Hatim bayan ya musulunta sai ki tambaye manzo Allah yake cewa ya Rasulullahi mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi tambaye shi ba suna ce muku abu kaza halal bane bayan ku haram ne sai ku bi su a haka ko kuma abin da yake halal su haramta muku ku bi su a haka sai ce imuna yi sai ce to wannan ita ce ibada ita ce ibada Allah ya tsare to ballanta na wanda zai ce a je kabarin wani an san ya mutu sai a je a yanka da sunansa a ce da sunan wani a yanka a yi rantsuwa da sunansa a ba shi duk siffofin da bai kamata da shi ba sun cancanci Allah ne kawai kamata da wannan ya cancanci waɗannan kuma amma mutum a ce masa wannan abin kafirci sai ce ba haka ba wannan abin yana da hatsari Allah tsare mu domin wannan shine asalin mu abin da ake ce mai shirkar ilahiyya din abin da waɗancan na farkon suka yi kenan har Allah ya aiko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su kafirai ya kuma cancanci yaƙarsu a wancan lokaci Allah ya ba mu ilimi mai amfani ya kuma ba mu haƙuri da tsayuwa akan daidai to sai ce wal alladhina qalu waɗannan masu shirkar da suke cewa inna ma na'buduhum li yuqarribuna ila Allah zulfa abin da yake a cikin aya ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa wannan kuma ma'anar ta ce haka cewa inna ma kawai na'buduhum muna bauta musu ne li yuqarribuna don su kusantar da mu ilallahi zuwa ga Allah zulfa kusantarwa ma'ana su samar mana kusanci suna gaba zai yiwu ba a je ga Allah sai an bi ta hanyar waɗannan mutane wa yashfa'u lana indahu kuma su yi mana ceto a wurin Allah ya yan uwa musulmi wannan abun haka yake ko ba haka yake duk masu bautawa waɗannan duk da yake ba sa so a ce musu kalmar bauta suke yi masu ɗaukar wanda suke bi da irin wannan sura ɗin abin da suke nema shine wannan cewa ai ba a zuwa sama sai da tsani to kai yanzu ka isa ka je fadar Allah haka da ai dole sai ka bi ta hanyar waɗannan waliyan Allah salihai ko annabawa ko mala'iku to wannan abin dai shine kai waɗancan suka je suka halaka har suka bauta waɗannan din suka bar Allah subhanahu wataala Allah tsare mu abinda suke so shine su samu kusanci zuwa ga Allah amma suna ga su tsarkin zuciyarsu da tsarkinsu bai kai su je gun Allah direct ba sai su ce sai sun zaɓi wani a nan duniya sai ta hanyar su su je kuma suna neman ceto suna cewa wa yanaluna bi sababi qurbihim min Allah wa karamatihi lahum saboda sababin kusancin waɗannan mutanen salihan zuwa ga Allah da karimcin da Allah yake musu to yanaluna qurbun wa karamatu sai kusanci mu ma ya same mu da wannan karimci da daraja da za mu samu a wurin Allah ta hanyar waɗannan kama huwal ma'hudu fi duniya kamar wannan abun kamar da yake shine aka san shi al ma'hud ma'ana kama huwal ma'lum kamar da aka saba aka sani a duniya min husulil karamati waz zulfa ta hanyar samun karimci da kuma kusanci liman yahdimu a'wan al maliki ga mutumin da yake hidima ga mataimaka sarki mutum ya dubi makusantan sarki ya rika girmama su yana ba su kyauta saboda ya samu karbuwa a wurin sarki ana yi wannan ko ba a yi a ɗabi'a ta ɗan adam wannan al'ada ce sananniya to Allah subhanahu ta'ala shi ba haka bane lamarinsa lamarin Allah ba haka bane lamarin Allah ya halicci bayi akan za su bauta masa direct ya san komai ya san kowa baka bukatar zaka bauta zaka roki Allah madaukaki sai ka ce sai ka zo gun wani wani kuma ya mutu lokacin yana kabarinsa ba zai iya komai ba wanda wannan ma na duniya shi na duniya gashi an san shi zai je ya bada labarin ka to shi Allah kuma ya san labarin naka tun kafin ka zo ai kun ga bambanci akwai shi yau Allah subhanahu wata'ala baya buƙatar a bashi labarin kowa a ce wani mutumin kirki ne wani ko ya taimaka wani yayi kaza saboda me shi kuma ya sani a duniyance kuwa wanda ke da sarauta ta duniya sai an gaya masa kaza sai an gaya masa kaza shi yasa ake irin wancan to wanda zai yi kiyasin wannan rayuwar irin ta duniya ya dauka mu'amala da Allah ma haka take to wannan shine kuskuren da waɗancan suka fada har suka je suna bauta waɗanda ba Allah ba Allah sa mun fahimci misali to sai yake cewa yakhdimu awan al-maliki wa aqaribahu da kuma makusantansa wa khassatahu da kebantattun mutanansa a rika kyautata musu dan a samu kusanci zuwa ga wurinsa to sai malamin yake cewa wal kutubul ilahiyatu kulluha littafan da Allah ya saukar daga sama wanda Allah ya aiko annabawa da su dukkanin waɗannan littafan min awwaliha ila akhiriha daga na farkon su zuwa na ƙarshen su tubtilu hadal madhhab suna magana akan muni suna kuma bata wannan mazhabar cewa wannan tunanin ba daidai bane babu littafin da ya sauka daga sama da zai ce maka wannan abin daidai ne a kowane addini hatta addinin yahudu ba za ka duba littafansu kaga cewa an halatta wa mutum bautar wani abu wanda ba Allah ba sai dai abinda malamansu suka zo musu da shi daga baya amma kun san ko da agun yahudu a zamanin yanzu a zamanin yanzu da kuma zamanin can baya a cikin littafan da suka rubuta wajen sharhin attaurasu daga cikin manya-manyan abubuwan da suka tsana suke kyama shine shirka da Allah akwai a cikin talmud wanda ne aiki a kansa cikin rubutuna suna da wani wani chapter babba da suka rubuta da yake da turanci suka rubuta shi da translation ne daga ibriya hebrew zuwa turanci akwai littafi sunansa abu da zara shafi 276 sunansa abu da zara ma'anin abu da zara da hebrew language shine ibadatul asnam bautar gumaka to suka kawo nasoshi na attaura da suke hana bautar gunki suka kawo maganganun malamansu can a baya da suka hana bautar gunki da kuma cewa duk wata al'umma ta banu isra'ila da aka halaka to bautar gunki ne yasa aka halaka su to da yake suna da matsala da wasu daga cikin annabawa kun san yahudu da annabawa akwai matsala annabi dawud da annabi sulaiman a wurin yahudawa ba annabawa ba ne a wurin mu musulmi su ne annabawa amma a wurinsu sarakuna ne kawai masu mulki suka ce mulkin annabi suleiman an ji su fa ya fara taɓarɓarewa ne lokacin da ya auro wai mata daga misra wurin masu bautar gunki kuma har ya samu makusantansa masu ba shi shawara masu bautar gunki ne shi yasa allah ya rusa wai mulkinsa wannan in ji su fa a littafansu mu ba mu yadda da wannan ba saboda annabi Sulaiman bawa ne na Allah annabi ne ba sarki ne kawai ba to ina so in nuna mana cewa addinan sama baki ɗayansu babu wani addini da ya approving ya yadda ya yadda da ayi shirka da Allah madaki wannan to abu da zara din a cikin wannan littafin sun faɗi hukunce hukuncen in aka kama mutum yana bautar gunki aka je a ganshi yayi sujada suka ce ko gunki aka aje a bakin titi ka zo wucewa in ka sunkuya haka zaka wuce hukuncin da za a yi maka bulala suka faɗi adadin bulala da za a yi in kuwa da niyyar bauta kai masa yanka ta na'i haka yake a cikin wannan littafin shi yasa in suka ce abu da zara suka ce suna nufin kirista don a wurin su su kiristoci su ne farkon mushrikai saboda adawa da take tsakanin yahudu da kirista da kun karanta a littafai kun santa da za ku yi mamakin yadda yanzu za a ce ana shiri da yahudu da kirista kuma fi wannan abu suka ce domin su yahudu a kirista suna bautawa annabi isa annabi isa a wurin yahudu mutum ne ba dan allah bane ba allah bane da haka sai suka kafirta duk kirista suka ce kafiri ne allah maɗauki ya sauƙi za haka dai a takaice duk abin da ke cikin littafai da suka gabata babu wani littafi da ya yarda cewa a ɗauki ɗan adam a bashi matsayin allah ko ta sifa ko kuma a wajen bauta تسيتي من أولها إلى آخرها تبطل هذا المذهب وترده سنة قات وانا مذهبا سنة كما ميدا, ميدا متمرتني سنة واتئيد إتا وتقبه أهله سنة كما موننا ما سوين شركة وتنص كما سنة ينسي على أنهم أعداء الله تعالى duk waɗannan littafan na sama suna yin nassi akan cewa masu bautar gumaka masu bautar mala'iku masu bautar aljanu masu bautar mutane da malamai da salihai to dukkaninsu maƙiya Allah ne a wannan littafan da suka gabata duk an rubuta haka to sai ce wa jami'ur rusuli wannan asalin maganar ya dauko ta daga littafin irasatul lahfan na malam ibn qayyim duk da cewa shi malamin ya dan cancanta kalmomin ba yadda ibn qayyim din ya faɗa ba tunda dama dai ma'anar yake kawo mana ba lalle ya zama cewa lafazi lafazi ba yadda ibn qayyim ke cewa wal qur'anu bal wasa'irul kutubil ilahiyyati yace alqur'ani kai ce ba qur'ani kawai ba ma dukkan littafan da Allah madaukaki ya saukar a musarrihatun bi butlan hadha ad-din sun bayyana kurukuru cewa wannan addini wani addini addinin bautar wani wanda ba Allah ba to batacce ne bai halatta ba wa kufri ahlihi da kuma kafircin masu yin haka wani shi ne abin da ibn qayyim ya faɗa wa annahum a'da'ullahi wa rusulihi kuma cewa makiya Allah ne makiya manzannin Allah baki daya ba manzan Allah kai ba duk mai bautar wani wanda ba Allah ba to makiyin Allah ne kuma makiyin dukkan manzanni ne domin sakon dukkan manzanni shine Allah shi kadai cancanta a bauta masa ba a roƙon komai a gun Allah a gun kowa sai Allah cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah to sai ce wa jami'ur rusuli mu koma littafin wa jami'ur rusuli salawatullahi alaihim dukkan manzanni a salatin Allah ya tabbata a kansu muttafiquna ala zalika sun yi ittifaki akan haka babu wanda ya saba min awwalihim ila akhirihim wane ne farkon manzanni manzan farko annabi nuh yadda alqur'ani ya bayyana mana kuma a nassin hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in an ce manzo dama ana nufin wanda aka aiko shi zuwa kafirai ya kira su zuwa ga tauhidi annabi kuma wanda aka yi masa wahayi aka turo shi shi ma ya kira mutanen da suka yarda da shi ya ilmantar da su addini shi annabi a cikin mutanensa yake yana koyawa mutane addini shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-ulama'u warasatul anbiya bai ce warasatul rusuli ba al-ulama'u warasatul anbiya saboda warat mai suka yi irsi sun yi irsin ilimi ilimi shine ka zauna cikin mutane kana ilmantar da su amma manzo shine wanda aka turo shi zuwa waɗanda ba su yadda da tauhidi ba ya kira su zuwa ga tauhidi shi yasa wanda aka fara turowa kuwa shine annabi nuhu al'ummomin da suka zo kafin annabi nuhu daga annabi adam annabi adam annabi ne har zuwa idris da shi kamar yadda ya zo a cikin wasu hadisai ya tabbata haka su annabawa ne a cikin mutanensu suka rayu to amma a zamaninsu kakaf babu shirka kamar da abdullahi bin abbas ya ambata mana shi ma al'imamu bukari ya rawaito a cikin sahihinsa cewa tsakanin annabi adam da annabi nuhu akwai karni karni guda goma generation goma ne yace kulluhum ala tauhidi dukkaninsu akan tauhidi ba a taba samun shirka ba sai zamanin annabi nuhu shi yasa sai ya zama Allah ya zabe shi ya turo shi zuwa ga waɗanda suka yi shirkan nan a kira su su daina shirka su koma su bautawa Allah shi kadai a to daga na farkon su har na ƙarshe dukkanin su sun yi ittifaki akan wannan su manzanni wa ma ahlaka Allah ta'ala man ahlaka min al-umam Allah bai halaka wanda ya halaka daga cikin mutane ba daga cikin al'ummomi ba illa bi sababi hada shirki wa min ajlihi duk wanda ka ji an ce an halakar da su a tarihin da ka karanta a ƙur'ani to saboda shirka aka halakar da su da shirka ko da ƙarin wani abu ko kuma shirkar ita kaɗai za ka ga misali zamanin annabi shu'aib waɗanda aka halaka shirka ce tare da me tare da ɓata kasuwanci annabi lut mutanensa an halaka su saboda me shirka tare da luwatsi haka nan wasu al'ummomin an bayyana mana wani sababin daban wasu kuma ba a bayyana mana ba saboda shirka dai asali duk aka halaka su to sai ke cewa wa asluhu asalin ita wannan shirkar asluhu ya zo da damirin muzakkar saboda a shirk muzakkarun fil lugatil arabiyya amma a hausance in an ce shirka mace ce ko ka'idan nan ta bahaushe da yake cewa duk kalmar hausa da ta kare da a mace ce galibi duk da ta kare da i ko a ko namiji ne in ji malaman hausa fa suka faɗa amma ana samun abin nan saɓani a wasu ƙa'idojin ba hausa fa nake koyarwa ba yau amma dai fa'ida ce agun malaman hausan na ji amma ku duba ina za ku ga agun masu cewa standard hausa haka take saɓanin hausar wasu wuraren kamar zariya bauchi su za ga suna akkasa waɗannan abubuwan za ga suna faɗin abin da ya cancanta ya zama mace sai su bashi namiji abin da ya cancanta ya zama namiji su bashi mace amma za ka bi hausa rubutacciya ka'ida da suke faɗa dai ita ce wannan amma ana samun dai saɓani kaɗan to mu kyale hausa mu dawo larabci da kuma addini yace wa asluhu asalin wannan shirka din shine ashirku fi mahabbatillahi ta'ala shine yin shirka wajen soyayyar Allah a so wani irin son da ake wa Allah asalin abin da ya jawo duk mai bautar wani wanda ba Allah ba bai fara bautar ra'asan ba sai da ya fara soyayya matakin farko shine son mutumin ko son wannan abun soyayya ta yawa ta yawa har ana amfani da lafazin shauƙi da ishki za a ambaci sunansa ya faɗi a duk ƙauna ce take sa wannan ko to daga nan ne kuma ake cewa shikenan duk abin da ya bada umarni sai a bi ko da ya saba ba Allah a hankali kuma a hankali sai a kai ga abauta masa a roƙi abin da ba mai iko a kansa sai Allah kuma a roƙe shi a wurinsa to sai shi kala ta'ala Allah madauki ya ce wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladhina amanu ashaddu hubban lillah daga mutane a cikin mutane akwai waɗanda yattakhidhu yana riƙar andadan ashbahan amsalan shine ma'anar andada abokan kama kini kishiyoyi min dunillahi koma bayan Allah yuhibbunahum suna son su ka hubbillahi kamar yadda suke son Allah mun sha magana dai akan wannan ba sai mun sake maimaita ba ko maganganun malaman tafsiri akan wannan mai ma'anar wannan ka hubbillahi wasu suna cewa abinda ake nufi yuhibbunahum ka hubbillahi su waɗannan masu shirkar suna son waɗannan gumakan nasu ko abubuwan da suke bautawa ɗin irin yadda muminai suke son Allah fasarar da wasu suka ce kenan wasu kuma suka ce a'a su wannan masu shirkar suna son gumakansu da waɗanda suke girmamawa irin yadda suke son Allah kun gane me bambanci tsakanin wannan da wannan don sabi kun gane na farkon kwatancen tsakanin irin son muminai da irin son su mushrikai Allah maɗauki kamar a wancan fasara ta farko mushrikai suna son gumakansu tsananin soyayya irin yadda muminai suke son Allah ai kun gane wannan fasara ta biyu kuma mushrikai suna son abubuwan da suke bautawa wato gumakansu irin san wato so mai yawa san da ya kai irin san da suke wa Allah yau kun gane bambancin ai kowanne da wani yauwa to mu je gashi malamin zai gaya mana sai ce fa akhbara subhanahu sai Allah ya bada labari annahu cewa man ahabba ma Allah shay'an ghayrahu duk wanda ya so tare da Allah ya so wani wanda ba Allah ba tare da Allah kama yuhibbuhu kama yadda yake son Allah faqad ittakhadahu faqad ittakhadha niddan min dunihi to wannan ya riki kishiya koma bayan Allah kaga wannan wace fasara kenan ta farko ko ta biyu ta biyu yawwa sai ce wa hadha ala asahhil qawlayn fil ayati shi yasa sai na ga mana sanan faɗi wannan ko ga ya faɗi cewa wannan fassarar ita ce mafi ingancin ra'ayoyi guda biyu da malamai suka yi a wannan wuri ma'ana kenan yanzu sai mu aje waccan ta tsayar wadda take ingantacciya ita ce me ta biyu ya take masu bautawa wani wanda ba Allah ba suna son su su ma'ana suna son gumakansu da abun bautar su daidai da Allah yadda suke son Allah to haka suka ɗauko waɗannan su ma suka sa wannan kunga shine ya za sunan shirka zai tabbata a kansu amma idan ka ce suna son a gumakansu irin san da muminai suke wa Allah wannan ba shirka ba ce domin dama wannan kwata-kwata ma ba su so Allah ba sunansa kafirci yawwa kun gane bambancin sha Allah to sai ke cewa annahum yuhibbunahum kama yuhibbun Allah to gashi ne ya ga mana kuru-kuru cewa suna son su kamar yadda suke son Allah to kaga shi san Allah ya yake dan tambaye mu ya ake san Allah so ne ɗabi'i irin yadda ake cewa so kana son matarka kana son ɗanka kana son ƙaninka da babanka da sauransu irin wannan san ne wannan kalmar sam-sam ba ta zuwa a wannan babi so ne na ta'azim farko tukuna da kuma raja'i mai ƙarfi da kuma haufi kana girmama shi kana sa duk wani alheri a duniya baka san zai zo maka sai baka sa ran zai zo maka sai ta hanyar sa duk wani sharri baka tsoro baka tsoron kowa ya kade maka sharri sai shi wannan shine ma'anar son bambancin son Allah da son abin da ba Allah ba ku rike wannan ku gane so ne wanda ma'anarsa mene at-ta'zim war raja wal khawf ya kunshi girmamawa girmamawa da baka sa wani wanda ya kusa da shi ba babu wanda ya kai Allah sannan kuma duk wani alheri gunsa kake sa ranka samu duk wani abin da kake tsoro na sharri to shi kake tsoron wato shi kake fatan ya kawar maka shi ba mai kawar maka shi banda Allah to irin wannan tsoron ko irin wannan san da irin wannan kaunar da fata ya halatta a gunki ko a wani mutumi ko a wani aljani in baya nan misali yanzu mutum ne ya mutu malami ne mutumin kirki salihi ne ma ɗauka wali ne na Allah da gaske ya mutu yana kabari sai ka je kabarinsa sai ya zama a zuciyarka akwai girmama shi girmamawa irin wannan da muke zance da ake wa Allah da kuma ƙaunar cewa duk abin da ya sa ka za ka yi da kuma fatan cewa duk wani alheri naka da kake so a duniya sai ta hanyar sa zai zo da tsoron in ba kai masa da'a ba zai ma azaba wannan wa ake wannan kaga Allah kawai in ka je kabarin wani kai masa wannan ai kaga baka yi adalci ba mun fahimci wannan abu to shine abin da zai saka gani amma karka kawo maganar mahabba ina ji ba kuma ta ba darasi na kusan uku kafin wannan mun yi magana akan nau'o'in mahabba darajatin mahabba da malam ibnu qayyim ya kawo mana ina jin har mun karanto ta anan darasi mai tsawo yayi mana magana akwai al-mahabba ko akwai al-alaqa akwai al-hawa as-sabwa ash-shaghaf المقة الوجد الكلف التتيم العشق الدنف الشوق الخلابة البلابل تكما سيأكيكا التعبد in dai aka bi irin wannan soyayya mataki mataki mataki mataki in tana ƙara tana ƙara to za a kai ga kuma abauta shi za ga mutum ya kiyayi a soyayya irin ta saurayi da budurwa mutum yana amfani da irin lafazin iski din nan bai ne ne san ki ba abinda ba za ki sa ni in yi ba in kika ce in faɗi ma kaza sai in yi in faɗa irin waɗannan abubuwan suna da haɗari amma ai mun san ana amfani da su ko yawa to duk da cewa wannan soyayyar ba ita ake magana ba ne amma in ta zurfi ta kai matsayin muni to tana kaiwa irin wannan ɗin kaga mutum ana abubuwa na bauta na taɓa wannan zanta na cewa mutum ya duba irin yadda masu shirkan nan na indiya a fina-finan su irin yadda suke mutum ya sa hannunsa da reza ya yanka hannunsa da jin soyayya ko ya yanka jikinsa ya yanka wani bangare kawai saboda son wata duk irin wannan abun ana yi kuna gani dai ba ku to wannan abun in ya zurfafa to ana kaiwa zuwa ga irin wannan abubuwan shirka din Allah tsare mu haka nan mutumin da yake ko malamin ka ne wani shehi salihin bawan Allah wali ka so shi irin son da kaiwa Abubakar da Umar yanzu me muna yi wa Abubakar da Umar irin waɗannan abubuwan da wani zai je kabarin wani ya zo ya ce zai bauta masa zai kaza ya faɗi ya rungumi kabarin yana kuka ana yi wa Abubakar haka akwai waliyin da ya kai Abubakar girma da daraja to a guji irin waɗannan abubuwan sai mutum ya kai ga ya roƙe shi ko ya ce ma ai ba za a samu zaman lafiya ba ma sai an je kabarin wani an roƙe shi shine zai zubo da ruwa duba irin abubuwan da muke al'adar mu ta Hausawa in an zo roƙon ruwa roƙon ruwa sunnarsa ita ce a zo ai sallah raka'a biyu kamar ta idi ai hudu ba a juya tufafi yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yi ko kuma a yi shi akan mambari lokacin abin nan sallar juma'a amma irin yadda muke al'adar mu ta Bahaushe wai maza su sa kayan mata su sa kayan maza in mijinki wanzami ne take sa kayan wanzamai ko in manomi ne a tsako fatanya in malami ne a sa gafaka da meye kuma a sa malafa sannan a sa carbi a rataye a wuya kuma sai a tafi makabartar garin ko a je gindin wata bishiya wani ina faɗa ne ni abin da na sani tun ina ƙarami inda ake yi a inda na sani za ga aje akwai wata gindin wata bishiya za a ce akwai wani wali nan ya taɓa mutuwa roƙon ruwa sai a je kuma wannan wurin a yi ta salati a yi ta salati kuma ana roƙon cewa ruwa halilu ruwa haliye wane ne halilu mun taɓa tambayar kanmu ruwa halilu ruwa haliye kuma a ce masa ɗan sarkin ruwa mai rigar ruwa mai takalmin ruwa ba mu ruwa mu sha wannan abun ya ƴan uwa musulmi mu yi haƙuri da mutane mu ilmantar da su a daina shi roƙon wani abu ruwa ba mai zubo da ruwa fa sai wa sai Allah ka ce wani ya zubo ma ruwan sama fa shirka ne babba shirka ta kafirci ba shirka ce karama da za a ce ba komai ba shi sa a karantar da mutane mun sani akwai jahilci kuma ba a farawa da kafirta mutanen a'a tunda akwai jahilci a ilmantar da mutane a bi su a hankali cewa wannan abun fa ga abin da zai kai mutane ta Allah madauki dai ya ba mu hakuri da juriya kuma Allah ya ba mu ilimi to ina za mu tsaya da dan saura ko yana cewa har yanzu وهذا هو العدل المذكور في قوله تعالى wannan daidaitawa din a daidaita Allah da wani wanda ba Allah ba a wajen mahabba yace to shine al'adlu shine adalci nan ko daidaita wannan al'adlu nan ku fassara shi ba adalci ba daidaitawa shine daidaita wannan wanda Allah madauke faɗa fi qaulihi ta'ala da yake cewa thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilu farkon suratu al-an'am الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يبو يتبتك ألا وندي يعني تسمي دك أسا وبنا سنكما وجعل الظلمات والنور يسنيا به دكما هسكي سيسي ثم الذين كفروا سننكما ضد حكا ضد شيء وألا شيء يسمي دك أسا شيء يسا هسكي يسا ده سيغا شيء شيء ما أنا ثم ثم الذين كفروا سنن سيغا وأن سيكي كافرين birabbihim ya'diluna suna daidaitawa da ubangijinsu daidaitawa mai ma'ana suna ɗauko wani wanda ba Allah ba suna daidaita shi da Allah suna sa shi a matsayi ɗaya da Allah shine ma'anan summal ladina kafaru birabbihim ya'diluna birabbihim ay ma'a rabbihim ya'diluna ghayra Allah ma'a Allah da fatan mun gane to shine sai yake cewa wal ma'ana to ga ma ma'anar ya ga mana ala asahil qawlaini bisa ma'ana mafi inganci shine annahum ya'diluna bihi ghayrahu fil ibadati suna daidaita ghayrahu shine maf'ulun bihi ko ya'diluna mun ga shine fi'li mudari'i na masu nahwu ina maf'ulin sa shine ghayrahu ya'diluna ghayrahu bihi suna daidaita wani wanda ba Allah ba bihi damirin bihi kuma da Allah ke mun gane fil ibadati wajen bauta ma'ana irin yadda za su bauta wa Allah yadda suke son Allah yadda za a yi yanka da sunan Allah yadda za a yi rantsuwa da sunan Allah sai su rika yi da waɗancan wanda ba Allah ba mun gano wannan sai ce fa yusawuna sai su rika daidaitawa bainahu wa baina ghairihi suna daidaita tsakanin Allah da wani wanda ba Allah ba wajen me fil hubbi wal ibadati wajen soyayya suna son su irin san da suke wa Allah suna kuma bauta musu irin bautar da ake wa Allah bautar da ba a yi wa kowa sai Allah sai a dauke ta aje akai wani wanda ba Allah ba yace wa kadhalika qaulul mushrikin hakanan fadin mushrikai finnari in sun shiga wuta za su gaya wa asnamihim za su gaya wa abin nan gumakansu da suka bauta musu Allah madauki ya bamu nan labari a cikin suratu shu'ara ko su waɗanda suka bauta wa gumakan tun da dama mun sani Allah ya gaya mana a cikin suratul ahqaf wa idza ushira an-nasu kanu lahum a'da'an wa kanu bi ibadatihim kafirin in aka tara mutane ran tashin alkiyama wanda ya bauta ma wani to ranar za a saba da shi da wanda aka ya bauta masa ɗin sai su zo to ai ku kuka ce mu bi ku za ku cece mu a ran lahira to ga mu mun zo sai su kuma sai ba ruwanmu da ku wallahi ba mu ku bauta ba ku je can shaidan ne ya sa ku ba ruwanmu sai su gudu wannan yi nan wannan yi nan wannan nassin haka Allah madauki ga mana a Qur'ani abin da zai faru kenan ran tashin alkiyama kaga ashe kenan mutum in ya san wannan ya kamata ya wa kansa abin da Bahaushe ke cewa qiyamul layl kada ka makalkale wani wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala to a ranan nan yadda Allah mai faɗa a suratu ash-shu'ara za su rika cewa su wanda suka yi bautar tallahi mun rantse da Allah in kunna ai lalle mun kasance in din nan wannan ta ta'kidi ce za'ida lit ta'kid ma'ana lalle mun kasance lafi dalalin mubin mun zama a cikin bata mabayyane bayyanannen bata babu wani sofanin shubuha a cikin sa yaushe suka ce iz nusawwikum bi rabbil alamin yayin da muke daidaita ku da ubangijin halitta la ilaha illa ku duban qur'ani kuru cewa haka za su faɗa su ce a wallahi ba ruwanmu da ku ba ruwanmu da ku su ma su gudu wannan ma su gudu kashin a cikin suratul araf Allah madauki ya ga mana wa qalat ukhrahum li ulahum rabbana haula alladhina adallunakum fa'atihim adaban dha'ifan minan nar قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون لا, لا تعلمون abinda za a yi kenan sai waɗannan ya Allah su ne suka batar da mu a duniya su suka ce mu rika kaza ai daidai ne ai ba komai to ranar kuma sai Allah sai su ce ya Allah kai musu azaba ninki biyu sai Allah ku sai ce a'a kowa daga cikin ku za a yi masa azaba tunda Qur'ani ya zo da Qur'ani bai zo ba hujja bata hau kanka ba zaka iya ga Allah ya Allah shugabanninmu ne suka ce ba komai in an bautawa kaza malamanmu ne suka ce mai kaza in ku aka je gaban Allah bayan ka taɓa karanta alkur'ani cewa wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wala yadurruk to Allah ba zai barka haka kawai kace ai ba komai ba Allah baya ba mutum hujja bayan dalili ya zo masa ko baya ba shi uzuri kai to za su ce idnu sawwikum yayin da muke daidaita ku bi rabbil alamin mu dauke ku matsayi ɗaya da ubangijin duniya baki ɗaya wanda ya halicci halitta baki ɗaya muna ba ku matsayinsa kun ga kenan wannan shine ake nufi da wancan al'adlu Allah subhanahu ta'ala ya ba mu tauhidi yace wa ma'lumun qat'an sanannan abu ne yanke babu kokonto anna hadhihi taswiyata cewa wannan daidaita wadda suka yi suka kamanta suka daidaita abubuwan bautar su tare da Allah lam takun bainahum wa bain Allah fi kaunihi rabbahum wa khaliqahum basu daidaita su da Allah a kasancewar Allah subhanahu wa ta'ala shi ne Ubangijinsu kuma mahalicinsu ba nan zai shigo mana da wani abu mun yi wannan magana ɗazu cewa wasu suna cewa ko mai kai kamar da ina jin yaushe ne muke darasi na komai ne daga cikin masu shi'a yana cewa ka je kabarin wani ka sa goshinka ka bauta masa kai masa sujada ka roƙe shi komai kake so da arziki da lafiya da komai yace di ya halatta yace ko dutse ne ka dauko ka roƙe shi abu ne ba mai kyau ba amma ba shirka bace sai idan ka yarda wannan dutsen Allah ne su kun ga wannan su suke sa mutane su yi irin waɗannan abubuwan a cewa a tunda baka yarda Allah bane ai ba komai to wannan abin yana da hatsari to shine sai nan yake so ya ce mana sanannen abu ne wannan daidaitawa da waɗancan suka yi har aka yi musu wannan azabar har suke nema su ce ai mun daidaita ku mun zama cikin taɓaɓɓu ba wai sun daidaita su ne da Allah a wajen haƙƙin cewa shine abin nan kamar yadda yake shine mahalicci su ma masu halitta bane ba a wannan gefen suka daidaita su ba ban sani ko ban iya zancen ba ba ku gane ma'ana abin da ya sa suka ta wacce kofa suka daidaita abubuwan bautarsu da Allah sun daidaita su ne ta bangaren cewa yadda Allah yake mahalicci su ma waɗannan gumakan su ma masu halitta ne a wannan babin ne ba a nan ba ne a babin me babin biyan bukata ne babin biyan bukata ma'ana a roƙi wannan don ya taimako ko ya shafa'a ko ya ceto ko tawassuli kamar da za a ce ko kuma makamancin wannan abu a roƙi wani yayi abin da ba mai iya shi sai Allah to a wannan gefen ne to shine yake cewa sanannen abu ne shi yasa ma yace qat'an babu wani kokonto ba tantama saboda akwai nasoshi akai ba wai sun saba sun daidaita su ne a tsakanin su da Allah subhanahu wataala ta bangaren cewa Allah mahalicci ne shine ubangijinsu su ma waɗancan haka ne to ba ta bangaren bane sai ce fa innahum kanu kama akhbara Allahu anhu su ko waɗannan mutane domin sun kasance kamar yadda Allah madaki ba mu labarin su bi anna Allah ta'ala sun sun muqirrina kai muqirrina suna masu tabbatarwa bi anna Allah cewa Allah subhanahu wahdahu shi kadai babu wanda ya taya shi huwa rabbuhum shine ubangijinsu wa khaliquhum kuma shine mahalici yanzu duk wanda ke bautawa wani wanda ba Allah ba akwai wanda yake cewa wannan abun bautar shi ya halice shi babu mai faɗin wannan ko zuwa a zuciyarsu baya ina jin mun sha wannan zancen dai ba sau ɗaya ba hannu ba ku labarin masu bautar indiya masu bautar abubuwa da yawa a indiya an ka tambaye su suna cewa su falsafar su ita ce akwai allah babba akwai ƙanana kuma a ƙasa allan yana shigowa jikin waɗannan ƙananan sai su zaɓi ko saniya ko maciji da makamantan waɗannan su ce saboda an ga wani abun mamaki tare da su to sai su bauta musu ai Allah ne ya yi taƙammusi ya shiga jikin waɗannan abubuwa ɗin to kaga ashe ba su yarda da waɗannan ƙananan abubuwan su suka halitta sama da ƙasa ba shi ne abin da malamin ke faɗi sai ke cewa wa annal arba kuma cewa ƙasa wa man fiha da abin da ke cikinta lahu wahdahu ta sace shi kadai wa annahu rabbus samawati sab'a kuma shine ubangijin sammai guda bakwai wa rabbul arshil azim kuma shine ubangijin al'arshi mai girma wa annahu subhanahu huwa allazi bi yadihi malakutu kulli shay'in wannan duk ayoyi ne ke kawo amma iktibasin sai ke kuma Allah shine wanda mulkin a komai in an ce malakut ala wazni fa'alut daga mulki cikakken mulki mulki kammalalle haka kuma mallaka kammalalliya me bambancin mallaka kammalalliya da kuma mallaka naqisa duk abin da muka mallaka mu yanzu dan adam komai ka mallake shi kana da gidanka kana da mota kana da shago a kasuwa kana da kaza kana da kaza mallaka ka ne kana da kuɗi wace irin mallaka ce mallaka ce kamila ko naƙisa mallaka ce naƙisa saboda me saboda akwai dokoki a kanka an ce wannan abin da ka mallaka kar kai kaza da shi kar ka kashe shi in kuɗi ne wajen haram amma ka kashe shi wajen halal ashe bai zama naka gaba ɗaya ba in naka ne gaba ɗaya ba za a ɗora maka doka ba amma Allah fa duk abin da ya mallaka nasa ne ba shi da wani mai doka a kansa da zai ce a yi kaza kar a yi kaza mun fahimci bambancin to Allah subhanahu wataala shine wanda yake biye da hi malakutu kulli shay'in duk mallakar wani abu na ƙarshe na Allah ne wa huwa yujiru shine ke bada kariya zai kare wani daga musifa wala yujaru alaihi ba a kare wani daga gare shi kun gane wata fasaha anan bai ce wala yujaru huwa ba kun gane wannan zancen shi ke ba da kariya kuma ba a iya kare wani daga gare shi bai ma ce ba mai kare shi ba saboda dama asali ba bukatar wannan saboda kamalar amma shi ke ba kowa kariya kuma sannan in ya ce zai azabtar da wani dukkanin ku in kun haɗu ba za ku iya ba wancan ɗin kariya ba Allah samun fahimci abu to sai ce wa inna ma to ga inda taswiyar ta zo da kansa sai mu tsaya yace wa inna ma kanat hadhihi at-taswiyatu bainahum wa bainahu ta'ala inda suka daidaita abubuwan bautarsu da Allah a bangaren yace fil mahabbati wal ibada wajen soyayya ne da bauta suna son su soyayya sosai komai za su yi da sunan su za su yi haka kuma suna bauta musu abubuwan ibada su suke wa sai yace to faman ahabba to ga kaidar da malam zai bayar yace faman ahabba ghayra Allah ta'ala duk wanda ya so wani wanda ba Allah ba wa khafahu ya tsorace shi wa rajahu ya ƙaunace shi haufi ɓangaren tsoron sharri raja'i fatan sa-ran alheri mun ga bambancin wa zallalahu kuma ya kaskanta gare shi kama yuhibbullaha kamar irin yadda yake son Allah ma'ana ya dauki irin soyayya da yake wa Allah yayi wani wanda ba Allah ba irin tsoron da yake wa Allah shine wai khafuhu irin yadda yake wa Allah tsoro yayi wancan wai yarjuhu irin kaunar da yake wa Allah kauna nan ana nufin fata fatan da yake sa rai abun Allah yayi wani yace fa hada huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Allah wannan shine shirkar da Allah baya gafarta ta Allah baya gafarta mutumin da ya mutu ya je ga Allah yana halin wannan abu ai mun sha magana shi kuma akan wannan cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi kamar da Allah mai kibir me me ake nufi inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi an yushraka bihi ai idza mata al-insanu ala shirk wa ada ila Allah wa raja'a ila wa laqiya Allah mushrikan to ba zancen gafara amma idan a duniya ne fa mutum yayi shirka yayi shirka sai ya tuba Allah zai gafarta masa ko zai gafarta Allah zai gafarta yau don haka ashe abin da ake nufi bayan mutuwa amma a duniya ne duk shirkar mutum ko ya shekara ɗari na ta bani wani wani misalin ko da mutum zai shekara ɗari tara ɗari tara ko shi ne wani bai cika dubu ba ɗari tara da casa'in da tara da wata tara da wata goma sha ɗaya eh da kuma kwana nawa ashirin da tara duk shirka ce sai a ranar ƙarshe sai tuba Allah sai gafarta masa saboda rahamar Allah subhanahu wa ta'ala amma in aka ce an mutu din nan an je babu rai ka tsaya ran tashin alkiyama gaban Allah kuma an yi shirka to ba zancen gafarta ba to shine zancen da yake Allah gafarta mana abubuwan da muka aikata to sai ce fa hadha huwa shirku alladhi la yaghfiruhu Allah fa kayfa biman kana ghayru Allah afara indahu minhu yace to ballantana wannan malamin nan ya dauko mana wani abu wato mai fa'ida babba wato babba wannan zancen da muka gama zancen waye wanda ya daidaita Allah da wani wanda ba Allah ya ba su matsayi ɗaya to nan sai yake cewa fa kaifa to ina ga ma'ana ballantana biman kana ghairullahi akhara indahu minhu ballantana wanda shi wanda ba Allah ba a wurinsa ya fi Allah ma matsayi wanda ba Allah ba ya fi matsayi a wurinsa ko ya faɗa da bakinsa ko kuma aikace a ce ga abinda Allah yake so shi ba zai wannan ɗin ba a zai fi fifita abinda wanda ba Allah bai sa shi to wannan matsala take sai ce wa ahabba ilaihi kuma wannan wanda ba Allah ba ya fi zama abin so a zuciyarsa fiye da Allah ba zancen daidaitawa yana son sa irin yadda yake son Allah ba wa akhwafa indahu kuma ya fi tsoron sa fiye da yadda yake tsoron Allah wa huwa fi mardatihi ashaddu sa'yan wajen neman yardar wannan mutumin ko wannan abun bautar tasa ashaddu sa'yan yafi tsananin kokari da dawainiya da aiki dan ya samu wannan yadda da shi minhu irin yadda zai yi sa'ayi fi marzatillahi wajen neman yardar Allah ma'ana kokarin sa wannan nan nasa yadda da shi zancen Allah yadda da shi ma shi baya kawo shi to kun ga wancan in ya zama wanda ya daidaita Allah da wani shirka ce da Allah ba gafartawa to ina wanda kuma ya fifita wani akan Allah Allah subhanahu ta'ala sauki ma ya in wallahi muna da aiki amma aikin nan namu kamar da kullun nake gaya mana wallahi sai da hakuri sai da ilmantarwa yawa sai da hakuri sai da ilmantarwa da juriya amma fa lalle a faɗa Allah subhanahu ta'ala sauki waɗanda suka karkace a wannan irin abubuwa Allah madauki ya dawo da su kan hanya dole mu tsaya anan saboda lokaci ya kure a darasi na gaba sai mu tashi akan fa'ida kana al-musawwi bayna Allah wa bayna ghayrihi fi zalika mushrikan fama dhannu bi hada sai mu dawo mu ji insha Allah Allah subhanahu ta'ala ya tabbatar da mu akan tauhidi Allah ƙara tabbatar da tauhidin a zuciyar mu Allah tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dukkan abin da yake jahilci ne muka kasa gane gaskiya ta hanyar sa Allah kade mana wannan jahilci Allah ilmantar da mu ilimi mai amfani Allah ba mu zaman lafiya da natsuwa da kwanciyar hankali a wannan ƙasa ta mu Allah tsare mu daga fitintunu da suke tashi yau da gobe Allah subhanahu ta'ala kuma ya biya wa kowa bukatun sa na alheri shugabannin mu Allah ƙara taimakon su Allah tsare su ya kuma ba su basira da yin adalci Allah subhanahu ta'ala ya hada zukatan mu akan da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك